Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sabi wa wala amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan masu albarka, barka mu da sake haɗuwa a cikin wannan shiri namu na Ahadisul Akhlaq daga littafin Shekhu Dr. Abdul Muhsin, Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr, Allah Ubangiji ya saka mushi da alkhairi. Wannan littafi yana kawo mana nasoshi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanai da malamai suka yi game da ma'anonin waɗannan hadisai da suka shafi halaye da ɗabi'u da mu'amaloli wanda wannan ya daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata musulmi su kula da shi saboda samun ingantacciyar rayuwa a duniya da lahira idan ba manta ba muna cikin gaɓoɓin da malai yake mana magana akan sana'iul ma'ruf aikata ayyukan alkhairi wannan zai zama darasi na ashirin da bakwai kenan insha Allah a wannan jerin giya za mu tashi daga faɗin malam da yake cewa a farkon shafi na ɗari da arba'in da bakwai a wannan nuska da ke hannunmu malam ya ce wa haza aidan babun ajibun futiha liman suni'a ilaihi ma'arufun wa huwa la yajidu ma yukafi'u bihi sani al-ma'rufi wato kofar addu'a hadisin da Anas ya ruwaito cewa mutanen Makka sun korafanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutanen Madina sun tafi da lada gabaki daya sai annabi ya ce musu ku dinga yi musu addu'a kuna yaba musu to wannan kofar yabo da addu'a Mala ya ce ƙofa ce mai ban mamaki da aka buɗaɗa ma kai talaka, kai wanda kake ƙasa, idan na sama da kai wanda ya fi ka arziki, ya fi ka wadata, ya fi ka samu, idan yana maka alheri yana ma kyauta, to kai kuma kada kai nauyin baki wajen godiya da shi masa albarka da neman Allah ya saka mishi da alkhairi sannan da yaba mishi. Wannan sai buɗe ma ƙofa alkhairi kai ma mai yawa. Fal ansaru stadaful muhajirina. Kaga mutanen Madina sun anshi bakuncin 'yan Makka, wa nasafuhum fi amlakihim sun raba dukiya sun basu wa buyutihim sun raba gidaje sun basu wa ta'amihim sun raba abinci sun basu rabi wa sharabihim sun raba abin sha sun basu rabi wa ahsanu ilaihim sun kyautata musu ihsanan aziman kyautatawa mai girma fa qala al muhajiruna lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mutanen makka suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kafauna ay al ansaru al mu'nata waɗannan mutane sun wadatar da mu sun ɗauke mana wahala da kunci wa ashiraku na mahna sun raba wajen kwana sun bamu hatta laƙad khifna an yi zabo bil ajari kulli suka ce muna jin tsoron kai zama lada nasu ne gaba ɗaya kaga su ba ci ma zaune ne wanda za su ce to bari mu tsaya mu ci arziki ba a'a su suna fatan su ma su yi tarayya da ƴan uwansu ansaru game da lada a lahira falau qalu hirsan minhum alal ajri falau faƙalu zalika hirsan minhum alal ajri wa thawab sun faɗi wannan saboda san lada da kwaɗayin samun lada a wurin Allah faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu la ba za su tsere muku ba ma da'awtumullaha lahum matukar kuna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wa asnaitum alaihim matukar kuna musu sana'i kuna yaba musu fanabbahumun nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da su annal faqira yudriku bi qawlihi wa niyyatihi ma yudrikuhu al-ghani talaka zai iya riskar ta hanyar kyakkyawan niyyarsa da aikin sa da zancensa mai kyau zai riski ma yudrikuhu al-ghani abinda mawadaci ka iya riska bi fuduli mali abin nan da mawadaci yake samu ta hanyar sadaka da kyauta da taimako kai ma in ka iya magana mai daɗi ka iya yabo ga wanda ya kyauta maka ka iya shi masa albarka sai ka samu irin wannan ladan kai ma malam yace wa atharuhum fa innal ansara bazzalu amwalahum amwalan kathiratan lil fuqara wal muhajirina bal qasamuhum amwalahum wa atharuhum ala anfusihim kamar yadda aka sani a tarihance mutanen Madina ba a taba mutane irin su wajen kirki ba sun ciyar da dukiya mai yawa ga talakawa muhajirai sun raba komai sun basu kuɗi da dukiya kai sun fifita ma waɗannan ‘yan ƙaura a kan kawunansu, kamar da Ubangiji ya ambata cikin sotul hashiri faɗinsa da yake cewa wallazi na tabawa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna ubangiji yake cewa da kuma waɗannan da suka mallaki Madina kuma suka mallaki imani waɗanda suka yi imani tun kafin a yi ƙaura ɗin Allah ya ce suna ƙaunar wanda ya ƙaura ya dawo gare su ba sa jin wani ƙaiƙayi ko ɗanyaya a cikin zuciyarsu ko wata buƙata na abin da aka ba su sannan suna fifita baƙinsu ‘yan ƙaura a kan kawunansu Allah ya ce ko da ko suna da son wannan abin a keɓance Allah ya ce duk wanda Ubangiji ya tseratar da shi daga shirin kwaɗayin ransa da wannan yana daga cikin masu tsira Allah ka samu cikinsu. Malam ya ce hatta khafal muhajiruna an yafduluhum wa yafutahum ma yu'ta al-ansaru min ujurin ala nafaqati suka ji tsoron kada abu ya rikirkice musu kada fa wato ya zama duk aikin da suke na lada ladan ya tafi gun ansa saboda suna ganin kamar sun zama cima zaune da haka suka tsorata wa hadha ma'ana qawlihim wannan shine da suka ce khifna an yadhhabu bil ajri kulli muna jin tsoron kada a ba su ladan mu gaba daya ai al-thawab wallahu ta'ala wasi'un ghaniyun la yafna tafna khaza'inuhu wala tanqusu wala yanqusu ajruhu ubangiji mawadaci ne mai wadata ne mai abin hannu ne mai yawa wanda taskokinsa ba sa karewa ladan shi da yake barawa baya raguwa faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce musu la ai laisa zalika kama tazunnuna abin ba yadda kuke tsammani bane ai la yafdulunakum wa la yafutunakum ba za su fifita akan ku ba za su wuce ku ba fa inna du'aakum du'aakum Allah lahum addu'ar da kuke yi kuna roƙon Allah wa sana'akum wa sana'akum alaihim da kuma yadda kuke yaba musu can ai kanta ce fa inna du'aakum Allah ko du'aakum Allah saboda mastari ya ce wa sana'akum alaihim ya kumu minkum makama nafakatihim wa badli amwali wannan zai wakilci abin da suke na ciyarwa da kyautatawa wato tsauna ala du'a'i wa sana'i min al'ajiri ma yi tsauna ala nafakati wal badli saboda ka abin da ake ba su saboda ciyarwa da kyauta kuma za ku samu saboda yabawa da addu'a na fata mun gane wannan wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu anhuma kala ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallama man suni'a ilaihi ma'arufun falyujzihu wanda duk aka kyautata mishi aka mai aikin kirki to ya rama kirki ya yi sakamako ya ba da tukwici fa in lam yajid ma yujzihu idan ka rasa abin da zaka ba da tukwici falyusni alaihi to ka yaba ma wanda ya maka wannan aiki fa innahu idza asna idan kai yabo faƙad shakara to kayi kayi godiya wa inna kalimatahu wa in katamtahu in kuma ka ɓoye faƙad kafara kayi butulci wa man tahalla bima lam yu'ta wanda yake so ya ado da abin da ba a bashi ba ya bayyana da sura abin da bai kai ba faka annama labisa saubai zurin kamar ya sa riga da wando ne na ƙarya wanda ba haka abin yake ba yana so ya bayyana a mataki na ilimi ko arziki ko karama da Allah bai bashi ba to wannan kamar wanda ya saka sutura ne wanda yake na ƙarya wannan hadisi yana cikin al'adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari da isnadi wanda yake tabbatacce a Sheikhul Albani ma ya inganta shi a cikin sayu al'adabul mufrad yace falyujzi'uhu ay falyukafi'u yayi yayi ainihin wato tukuici man sana'a ilaihi al-ma'ruf ga wanda ya masa aikin kirki mulaqatan lil ihsani bil ihsan saboda ya rama kyakkyawa da kyakkyawa wal ma'rufi bil ma'ruf ya rama abu mai kyau da abu mai kyau fallahu ta'ala ya kulu Allah yana cewa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan babu sakamako ga kyautatawa sai kyautatawa ɗan uwansa wa idza kana ghayra mustati'in alal mukafa'ati idan baka da abin hannun da zaka mai da hannun kyauta da aka yi maka karama da irin ta to anan kuma yusni alaman kafa'ahu sai ka yi yabo da jinjina da addu'a khairan na alkhairi ga wanda ya maka, wa yad'u lahu ka masa addu'a hatta yara annahu qad kafa'ahu kaga cewa yawan addu'ar da ka mai kamar ya zo daidai wa da abin da ya kamata kai mishi na mukafa'a fa sana'u alaihi yatanawalu du'a lahu yatanawalu du'a lahu bi zahril ghaib daga cikin abin da ake nufi da yaba wa mutum ya maka kyauta shine ka je ka yabe shi a inda baya an zahril ghaib ka faɗi aka mai addu'a bai san kayi mishi ba kawai ka gaya wa Allah ya saka mai da alkhairi ba tare da ba dole sai ya ji ba wa ya tanawulu dhikrahu bil khairi wal ihsan sannan ka dinga ambatan shi da alkhairi ka dinga ambatan shi da kyautatawa wa ablagu ma yakunu sana'u an taqula jazakallahu khairan mafi girman yabon da zaka mutun ya maka kyauta shine kace ubangiji Allah ka saka wa wani da alkhairi wa qawlu ba'dhin nasi fi hadha al-maqam jazakallahu alfa khair yaqsudu bi kathir al-mukafa'a wa tadyiqul tadyiqul lil wasi yace yanzu a mutane suna wani yayi in aka musu aikin kirki ne kun su ce jazakallahu khairan sai su ce jazakallahu alfa khair yace to wannan kunta da abu ne mai fadi in ka ce jazakallahu khairan ya kai biliyan ma babu iyaka amma ka ce alf to ka kuntata abin nan wannan fili ne na mutane dan kalimata khair fi jazakallahu khair domin lafazin khairiyya khairiyya ta hada duk wani abin alheri da ka sani na duniya da lahira ta hada lafiya ta hada ilimi zaman lafiya tsaro yalwa tsira mutunci dukiya gamawa da duniya lafiya duk wani abu da zaka tuno game da abin da ake ce ma alkhairi to shine alkhairi din amma ka ce alf ka kuntata su yace ja'at nakiratan kaga lafazin khairu ya zo nakira babu alif da lam fi hadha siyaq a wannan siyaqi na zance fa tufidu kasratal jaza tana nufin yawan alkhairi din wa iz wa izmahu da girman sa fala yuhsaru bi alfin kada ya kace shi da dubu alaysa kad qala nabi sallallahu alaihi wasallama faqad ablaga fi thara kaza annabi yace an kai matuƙa wajen yabo ba وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض da mutum ya san irin ladan da zai samu idan ya ce ma ɗan uwansa Allah ya saka maka da alkhairi to da kun yawaita faɗin ta faɗi mai yawa mai yawa wannan asari yana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da isnadi kyakkyawa fama a'azama hadhihi alkalimata wa ablagaha fi sana'i ala ahli al-ma'ruf ce kai wannan kalma ta girmama ta kai ta kawo ta kai matuƙa wajen amfani da ita wajen yaba ma mutanen da suka aikata maka alkhairi wanda suka maka isani lima fiha min itirafin bit taqsir domin tana nuna ka yadda cewa ka gaza a aikace ba za ka iya bada irin abin da ake bayarwa ba wa ajizin fil jaza ba za ka iya bada wato sakamako ba wa tafwidil jazai ila Allah sai ka bar wa Allah kace jazakallahu khairan wato sakamakon yafi karfi na amma Allah nake fata ya baka malai ya ci gaba da cewa liyajziyahum awfal jaza ka bar wa Allah ya sakan ka musu sakamako mafi cika wa atamma kama qala ba'dhum kama wanda wasu ke cewa idza qasurat yadaka bil mukafa'a faltutil falyutil lisanuka bishukri wad du'a idan hannunka ya kasa yin abin da za ka iya yi, hannunka ba zai iya abin da ya kamata ka iya na kyauta ba, to harshen ka ya yi tsawo wajen addu'a da yabo don neman sakamako mai kyau. Wani Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ista'adha billahi fa'a'izuhu wa man sa'ala billahi fa'a'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'adha billahi wanda ya nemi tsari da Allah yace don Allah ku tsare ni da kaza ku taimaka mini don Allah fa'iduhu to ku taimaka mashi ku bashi wannan tsaron da yake bukata wa man sa'ala billahi wanda ya roka yace a bani don Allah almajiri yake ta dina don Allah a taimaka mashi Nabi yace fa'atu ku bashi wa man da'akum duk wanda yake raye ku zuwa ga ɗaurin aure zuwa ga walima zuwa ga wani tattaunawa zuwa ga wani aikin alkhairi shine wanda ya kira ku nabi ya ce fa ajibu ku amsa wannan kira wa man sana ilaikum ma'rufan wanda ya aikata muku aikin alkhairi na zumunta na mutuntawa na sanin ya kamata abinci ne sutura ne magana mai daɗi ne taimakekeniya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kafi'uhu kuma yan masa da alherin nan ku ba su tukuici fa in lam tajidu ma tukafi uhu bihi idan ba ku da abin da za ku mayar masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fad'u lahu sai ku ta masa addu'a hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu ku ga cewa addu'a ku ta kai ta kawo kun biya shi ai malam yace man sana ilaikum ma'rufan qalla aw kasur wanda ya muku aikin alkhairi dan kankani ko mai girma aikin alkhairin fa kafi'uhu ala ma'rufihi ku sakanka masa akan aikin alkhairin nan wa zalika bi ita'ihi mithla ma a'ta ku bashi irin abin da ya bayar aw ahsana minhu ko fiye da abin da ya bayar mujazatan li ihsanihi don ku sakanka mai ihsanin sa wa idza kana al mar'u laysa indahu qudratun wala tamakkunun idan baka da kuduri baka da yadda zaka yi ka bayar fa alaihi an yajtahida biddu'a sai ka kai matuƙa wajen addu'a liman ahsana ilaihi ga wanda kyauta maka wa sana'i da yabawa alaihi khairan wa ana bi hurairah radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurullaha man la yashkurun nasa wanda duk bai gode wa mutane to alama ce akan bai gode wa Allah Allah ya maka ni'ima ya yi ka musulmi ya halice ka dan adam ya yi maka kaza ya maka kaza ma baka gode mishi to in aka ga baka gode ma mutane dama wannan alama ce akan cewa ubangijin ka ma ba gode masa kake ba wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud hadisi ne tabbatacce wa anil ash'af ibn qais radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnasi mafi girman wanda yake yabo yake kyauta yake yake yake wato shukur yake godiya ga Allah shine wanda zaka yana godiya ga mutane ƴan uwansa wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a Sheikhul Albani ya inganta cikin Sahih al-Jami' lamba hadisi na 1005 wa da shukuru huwa jazaa'un ala ma yassarahu Allah ala yadayhi min al-khair wannan shukuri da ake magana sakamako ne na abin da Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙa musu suka yi na alkhairi, haisu ja'alahum subhanahu, so da Allah ya ba su dama a matsayin wasa'ita su zama masu shiga tsakani wa asbaban fi husuli da kuma sababban samuwa alheri ga mutane, wa aujaba lahum bidhalika alhaqqa shukura. da bidhalika alhaqqi shukura sannan Allah ya ce kuma wato a yaba musu Allah ya wajabta a yaba musu a bisa wannan waja'ala shukurahum min shukuri subhanahu kuma yace wato cikin yabansu a cikin haka akwai yabawa Allah madaukakin sarki wayati fi muqaddami haula'ir rusulu wal anbiya mafi girman mutanen da ya kamata a dinga yabawa ana musu fatan alkhairi ana musu addu'a alkhairi babu kaman manzanni da annabawa fahumul wasa'itu baina Allahi wa baina khalqihi fi bayani dini sune wato ambasadoji da suke shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa wajen bayanin shari'a da bayanin addinin musulunci wa dilalatihim alaihi da bayanin yadda wato ainihin wato hujjojin suke dilala akan addinin wa aujaba shukral walidaini Allah ya wajabta gode ma iyaye biyu bi kauli da fadin sa da yace anishkur li wa liwalidayka lalle ka yaba mini ka gode mini kuma ka gode ma iyayenka wa ilayyal masir babu wawun ilayyal masir zuwa gare ni za a koma ij'alahuma sababal ijadi lil walad Allah ya sanya su iyaye su ne sanadiyar samuwar da wal qiyami ala masalihil walad kuma su ne masu tsayuwa akan abin da zai amfane shi tarbiyatan wajen tarbiyarsa wa tanshi'atan da kuma tasowarsa hakaza shakarul ulama wa hakaza shukrul ulama bayan godewa Allah ubangiji daukin sarki sai kuma godewa iyaye na uku mala yace wa hakaza shukrul ulama hakanan kuma yaba malamai faqad ja'alahum sababan fi ta'allumihim dinallahi ya sa malamai su zama sune sanadiyar da ake samun koyan ilimin addinin Allah li kaunihim wa wurathal anbiya saboda sune magada annabawa wa hamalata wazifatihim masu aiki akan kujerun annabawa na wa'azi wa shukuru waliyil amri sai kuma gode mu shugaba mai mulki jagora na addini jagora na al'umma ya ce saboda mene irja alahu sababan lim amni Allah ya sanya shugabanni su zama su ne masu kawo zaman lafiya fi biladihi a garuruwan Allah wal hukmu wal hukmu baina ibadi wanda kuma suke hukunci tsakankanin bayinsa wa hakaza idan an'ama Allah ta'ala 'alal mar'i ni'matan biwasitati 'abdin min ibadihi fi jalabi naf'in aw daf'i darr haka abin yake idan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi ma wani mutum ni'ima cikin mutane ta hanyar wani dan adam dan uwansa ta hanyar jawo mishi abin amfani ko tunkuɗe masa abin barna wajaba alaihi shukuru wajibi ne ka yaba mutumin da Allah ya baka ni'ima ta hanyarsa ya ce wal mun'imu alhaƙiƙi fi zalika kullihi huwa Allah subhanahu wa ta'ala asalin wanda ya bada wannan ni'imar a haƙiƙanin al'amari shine Allah sauran mutane duka sababi ne fa wajaba shukruhu ta'ala ala zalika kulli saboda Allah shi wajaba a gode mashi tun farko akan dukkanin haka thumma shukuru man ja'alahum subhanahu sababan liwujudi sannan kuma sai liwujudi hadhihi ni'ima sannan kuma sai a biyo da gode ma waɗanda Allah ya sanya su zama sababin samu wannan ni'ima wa shukuru man shakara Allah wa shukuru wa shukuruhum min shukurillahi gode musu na cikin godewa Allah madaukakin sarki subhanahu wa man la yashkuruhum la yashkurullah wanda duk bai yaba musu to baya yaba wa Allah baya godiya ga Allah فالذي لا يشكر الناس على ما يلقاه منهم من معروف وإحسان لم يشكر الله duk wanda yake baya yaba wa mutane bai musu godiya da da irin abin da yake samu a wurinsu na abin kirki da abubuwan alkhairi to wannan baya iya godewa Allah lian Allah azza wa jalla amarahu bi shukrihim kuma Allah ne ya ce a yaba a gode wa du'aihi ila zalika Allah ne ya kiraye shi zuwa ga yayi haka din falam yashkuruhum sai ga baya baya yaba musu fala yakunu bidhalika shakiran lillahi ta'ala to wannan yana nufin ba zai kuma iya godewa Allah ba li'annahu lam yuti'i Allah fi ma amarahu bi saboda ya kasa yawa Allah biyayya a cikin abin da Allah ya umurce shi wala anna Allah azza wa jalla sakharahum wa ja'ala al-ma'ruf alladhi wasala ilayhi min jihati kuma Allah ya huwace mushi su kuma ya sa cewa abin alkhairin da zai zo gare shi ya zo ta hannunsu wa ajrahu ala lahu ala aidihim Allah ya gudanar da arzikinka akan hannun wasu sai sun samu sannan kake samu famin shukurillahi saboda haka yana daga cikin godewa Allah subhanahu ta'ala ala ni'matihi an yashkura man ja'alahu Allah ta'ala sababan fi husuliha daga cikin godewa Allah dole ka yaba ma waɗanda Allah ya sa su zama su ne sanadiyan samu wannan arzikin وعن ابي هريره رضي الله عنه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على ناس جلوس فقال نبي ya tsaya a gaban wasu mutane suna zaune sai ya ce ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum bana ga muku wanne ne fa alkhairi a cikin ku ba wanne ne kuma yake aka haka qalu fasakatu sai aka shiru gaba daya fa qala zalika thalathu marrat nabi sallallahu alaihi wasallam maimaita wannan magana har uku ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum ala ukhbirukum bi khairikum yame ta kafa uku sannan da suka yi shiru sai kala rajul wani yace bala ya rasulullah wani yace ya manzo Allah muna so mu ji akhbirna ka ba mu labari bi khabarin bi khabarina da labarin da muke so mu ji min bi khairina min sharrina afwan bi khairina min sharrina ba mu labarin alkhairin mu daga sharrinsa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu mafi alkhairin ku shine mutumin da ake sa ran yayi alkhairi duk sanda abu ya faru alheri ake tsammani daga gare shi sannan kuma an amintu daga cewa ba zai cutar da kowa ba wa sharrukum mafi sharri a cikin ku shine man la yurja khairuhu wanda ba a fatan wani alkhairi in an ga wani abu ya faru na alkhairi an san ba shi bane kawai wala yu'manu sharruhu kuma ba aminta daga sharrinsa ba wani hadisi yana cikin musulun imam ibn hanbal da sanar tirmidhi da wasu lafazza shi walabani ya inganta shi bala ya saki cewa ai turiduna an ukhbirakum bima yumayyizu bainal fariqain shin kuna so in bambance muku abin da zai bambance tsakanin alherin ku da mafi alherin ku da mafi sharrin ku kalubala suka ce qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu mafi alkhairin ku wanda ake fatan alkhairin sa ake kuma tsoron shirinsa ai man yu'ammalu ya'malu nasu man yu'ammilu nasa nasul khaira min jihati wanda mutane suke fatan su samu alkhairi daga bangaren sa wa ya'manuna shirka min jihati kuma sun amintu da ba za a samu shirka daga gare shi ba wa shirkuhu man la yurja ai man ai man yu'ammilu an-nasa al-khaira min jati wa ya'maluna shar min jati wa sharruhum wa sharrukum man la yurja khairuhu wa la yu'malu sharruhu mafi alkhairi a cikin kuma shine wanda ba a fata wani alheri gare shi kuma ana jin tsoron sharrin sa ai sharrukum man la ya'manu yu'ammilu an-nas husula al-khairu lahum min jihatihi wala ya'manuna min sharri shine wanda mutane za su hada kan ba sa wani fatan samun alkhairi daga gare shi kuma ba san da su da sharrinsa ba to wannan shine mafi shari'a cikin mutane Allah ka tsare mu wa inna ma yurja khairun min khairu man urifa bi fi'lil khairi washtuhira bi wanda ake sa ran alkhairi a gurinsa shine mutumin da ya saba da aikin alkhairi kuma har ya zama an san shi da shi an san shi ya shahara wa man ghalaba khairuhu aminatul qulubu min sharrihi duk wanda alkhairin shi ya yawa ya yawaitu to zukata sukan amintu daga sharrinsa wa mata qawiyal imanu fi qalbi abdin rujiya khairuhu wa umina sharruhu duk yanda alkhairi ya yawa a cikin zuciyar bawa za a sa ran alkhairi tare da shi kuma zai zama sharrin shi an amince daga barinsa hatta ƙauyar imanu kai karfin imani ma bihi da shi waman galaba ala khai waman galaba khairuhu aminatul qulub min sharri wanda alherin shi ya rinjaya zukata na wadatuwa daga sharrin sa waman waman sharruhu wa mata qawiya al imanu fi qalbi abdin rujiya khairuhu aw wa umina sharruhu duk sanda imani ya karfi a zuciyar bawa za a sa ran alkhairi a tsoron sharrinsa wa mata da ufa duk sanda kuma ya rauni kalla khairu sai alherin shi ya kasa wa galaba sharruhu sai sharrinsa yayi yawa wa qad zakar nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis alamataini nabi an bace alama guda biyu al'ula khairukum linnasi mafi alkhairi a cikin ku ga mutane wasaniya ta biyun kuma li sharrihim ga mafi sharrinsu wa qawluhu fadin sa da yace khairukum mafi alherin ku man yurja khairuhu wanda ake son khairinsa alhairinsa na'am wa yu'manu sharruhu ake amuntuwa daga sharrinsa hadhihi alamatul khairiyyati fil insan shine alama alkhairi zama ana sa ran alkhairi daga gare ka an yu'ammala julasa'uhu wa ashabuhu wa jiranuhu wa rufaqa'uhu minhu alkhair zama duka waɗannan da mutanenka da abokan zamanka da abokan firanka da bayinka da ‘yan uwanka da kowa yana maka fatan alkhairi wa yarjunahu min jihatin wa aidan ya'manuna sharra min jihati ana kuma amintuwa daga sharri daga gare shi wannan na ganin bari mu saurara a nan saboda lokaci ya ƙure insha Allah za mu tashi a inda yake cewa qad sahha fi alhadith fi alhadisi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala almu'minu man aminahu nasu ala dima'ihim wa amwalihim wanda zama shine darasi na 28 kenan idan mun zo shi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah